أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والشهر الحرام والهدي والقلائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أولد والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى أولا آية هنا سوى جعل الله الكعبة البيت الحرام صياما للناس والشهر الحرام والهدي والخلائق ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم Allah subhanahu wa ta'ala a wannan aya yana cewa, Ja'alallahu ka'abata, Allah ya sanya wannan kaba ta zamo a baitul haram, gida ne ko ɗaki ne mai alfarma wanda dole a kiyaye alfarmansa akwai dokokin da Allah ya kafa a haramin yankin inda ɗakin yake shi ɗakin kansa mai alfarma ne bayan haka kuma aka yanki wani wasu kilomitas kudu da arewa gabar da yamma aka mai da su aka ce nan harami ne nan gurin ko dabbobi ba za a yi farautansu a nan gurin ba kuma ko tsuntuwa mutum ya yi to haramun ne ya ɗauki tsuntuwa to kaga balle sata kenan saboda haka Allah yake cewa ja'alallahu al-ka'bata Allah ya sanya Ka'aba wanda ya zama ita ce al-baitul haram mai alfarma ya zamo kiyaman linnasi wajen tsayuwan al'amuran mutane al'amuran su yana tsayuwa yana daidaituwa da wannan ɗaki ta fuskan al'amarin duniya ko ta fuskan al'amarin lahira duk wannan ɗakin ya zama wajen daidaituwan al'amuransu inda al'amarinsu ke tsayawa daidai ya ƙumu bihi amru dinihim da wannan ɗaki ne al'amarin addinin musulmi yake tsayawa daga cikin ayyukan wato wanda ya shafi addini kenan kamar haji kaga haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda biyar to wannan hajjin a yakan tabbata ne yakan tsaya ne da wannan ɗaki in babu wannan ɗakin babu inda aka tanada don gudanar da wannan aiki na haji saboda haka Allah ya sanya wannan ɗakin ya zama wajen tsayuwan al'amuran mutane na addininsu da kuma duniyarsu addininsu shine kamar aikin haji wa duniyawun tsayawan duniyarsu kuma bi amni dakilihi shine duk wanda ya shiga wannan ɗakin man dakalahu kana amina kaga wannan wani abu ne wanda ya shafi duniya wanda ya shafi addini gudanar da harkokinsu na aikin haji wanda ya shafi duniya ɗaya daga ciki shine samun zaman lafiyarsu wa adam ta'arrudi lahu kuma duk wanda ya shiga wannan ɗakin ko wanda ya shiga wannan haramin babu wani wanda zai far masa saboda haraman aminan ne harami ne amintacce jinin kowa ba a zubarwa a wajen na dabba ma ta dabba farauta ma an ce kar a farauce ta to ina ga dan adam wati'a a wajabi samarati kulli shay'in ilayhi kuma wannan guri ne albarkacin wannan daki shi yasa dukkan wato ƴaƴan bishiya daban-daban wanda ake nomawa a ƙasashen duniya za ka zo ka same shi a tare duk an jawo an kai wannan guri daga wannan kuma kayan kayan abinci ne kayan abinci kuma wajen tsayuwan al'amarin duniyar mutane ne to saboda haka a wannan ɗaki mai alfarma Allah ya sanya shi kiyaman linnasi tsayawan lamarinsu ko duniya ko addini sai shi umu yace alka'abatu ita ka'aba baitullahi allazi bi makkata ita ce ɗakin Allah wacce take makka ja'alahu Allahu haraman Allah ya sanya wannan ɗakin ya zamo harami waja'alahu aminan harami kuma ya zamo amintacce hatta ciyawan gurin ba za a yanka ba dabbobin gurin ba za a farauce su ba balle wani mutum a taɓa shi don haka ya sanya shi harami kuma amintacce waje alahu sannan kuma ya sanya shi kiyaman linnasi wajen tsayuwan al'amuran mutane ai ma ya komu bihi masalihu dinihim wanda a wannan gurin ne maslaha na addininsu yake tabbata yake tsayawa wa duniyahum da kuma maslaha na duniyarsu abu biyu ne ake amfana da shi a wannan ɗaki maslahar addini da kuma maslahar duniya amma maslaha amma dinuhu amma abin da ya shafi maslaha na tsayuwar addininsu to sai shehu yace fal ka'abatu ita ka'aba kadda qiblatul muslimina alqibla ce ta musulmi to kuma musulmi an ce su yi sallah to ta ina ne lamarin sallan su yake tsayuwa sai an kalli Ka'aba saboda haka Ka'aba alƙibla ce ta musulmi fi sa'iri anha'il alam cikin dukkan bangarorin duniya in kana kudu ka kalli arewa in kana kudu da Ka'aba ka kalli arewa kai sallah in kana arewa da Ka'aba ka kalli kudu kai sallah in kana yamma da Ka'aba ko kuma in kana yamma da Ka'aba sai ka kalli gabar kamar munan kenan Ka'aba tana gabar da mu ne don haka wajen ta zamu kalla kaga zamu kalli gabar kenan mu yi sallah in kana yamma da Ka'aba in kana gabar da Ka'aba kuma to ta nan yamma za ka kalla idan kuma kuna haɗe ne a waje guda sai kaga kuna fuskantar juna yawwa wanda ke Ka'aba ai wanda yake gabar yana kallon yamma wanda ke yamma ke na kallon gaba ta kuna kallon juna amma Ka'aba na tsakanin ku haka wanda yake kudu yana kallon arewa wanda ke kallon yake arewa kuma yana kallon kudu kaga ana fuskantar juna kenan Ka'aba tana tsakani to sai ta zamo ita ce wajen hada dukkan jikuna na dan adam kaga kiyamar linnasi wajen tsayuwar lamarin mutane na addinin su wa mahallu nusukihim ai hajji kuma ka'aba ɗin shi ne muhalli guri na ibadansu na aikin haji shi yasa duk abin da malaman za su rubuta littattafai akan aikin haji sukan ce manasik domin kowane aikin haji mansat ne musamman inda ake yanka da sauransu kaga wannan in aka yi magana akan maslahan addinin musulmi to kaga ta inda maslahar ta fito kenan Ka'aba ta zamo maslaha na addininsu. Amma wa masalihu duniya, maslaha ta duniya ta musulmi yadda aka yi Ka'aba ta zamo maslaha na duniyar musulmi saboda lil amnin ladzi yajiduhu ahlul baiti. Dan mutanen da duk suke wajen suna cikin abinci, babu wani abin da zai same su. Kaga wannan maslaha ce tasu ta duniya suka samu a cikin Ka'aba. kanu fi jahiliya shehu yace domin su quraishawa sun kasance a zamanin jahiliya fi hurubin da'ima kullum suna cikin yaƙe-yaƙe ba kwanciyar hankali ba rani ba damana ba dare ba rana kullum ana cikin yaƙi laysa lahum amnu ba su da wani lokacin amincewa da kwanciyar hankali illa idza ata shuhurul hajji sai in watannin hajji sun zo a zamanin jahiliya ma ba sa yaƙi a cikin waɗannan watanni. Sa'au, to a cikin watannin aikin hajjin ne sukan samu dama sa'au li kasbi ma'akihim suka rika tafiye-tafiye saboda neman hanyoyin rayuwa fatauci da komai a cikin watannin aikin hajjin suke samun dama su yi kullum yukshibu kuta sanatin kowannen su zai yi kokari ya sama wa kansa abincin shekara guda a cikin yan waɗannan watanni don suna wucewa za a koma fagen yaƙi ne wa yajma'uhu qabla inqida'il ashhurul hurum zai yi kokari ya ga ya tara kayan abinci kafin karewan watanni masu alfarma fakana zalika to kaga wannan sai ya zamo kuma watannin alfarman fa watannin da ake ibada a wannan ɗakin ne waɗannan watanni masu alfarma to kaga wannan sai ya zamo kiyaman lahu ya zamo wajen tsayuwa ne gare su ai sababu ma'ashin wato ya zama dalilin hanyar wato rayuwarsu da ya jawo wannan daman saboda Ka'aba ana zuwa a yi ibada a waɗansu lokacai a waɗannan watanni lokacin ba yaƙi to kaga lokaci ne na samun zaman lafiya to kaga wannan a duniyance Ka'aba ta zamo wato dalilin tsayuwan lamarinsu na duniya haka ma wa shaharar harama Allah ya sanya wata ko mai alfarma kaga na biyu kenan wannan daki wannan kuma watanni din ai al-ashurul hurum watanni masu alfarma sune zulqada da zulhijja da muharram da kuma rajab waɗannan sune guda uku nan yawanci watannin da guda uku nan na farko zulqada da zulhijja da almuharram su ne watannin da ake gudanar da aikin haji a ciki a wancan lokaci kuma rajab shi ne lokacin da akan dawo a yi umra to sai aka haɗa sai suka zamo dukkan su watanni ne masu alfarma to su ma waɗannan lokatan sun zamo kiyaman lahu bi amnihi wajen tsayuwa ne ga al'amarinsu ta wajen samun zaman lafiyarsu haisu ya alamuna tunda sun san cewa Allah ƙitala a daidai cikin waɗannan watannin guda hudu babu yaƙi a ciki don haka sai su sami dama fa yuksibuna ma'aishahu su nemi su nemi duk hanyoyin rayuwarsu su tara abinci kaga wannan watannin sun zamo kiyaman linnasi watanni ne na tsayawan al'amuran mutane a duniyansu da addininsu wal hadiya wal qala'id haka nan waɗannan dabbobin hadaya su ne hadaya walƙala'ir kuma waɗanda aka rataya musu alamomi cewa dabbobi ne wanda za a yi hadaya da su to su ma kiyaman linna abubuwa ne na tsayawan al'amuran mutane na duniya ko kuma na addini zikira arba'atu ashiya an albaci al'amura guda hudu ko kuma zakara Allahu kenan Allah ya ambaci al'amura guda hudu, abubuwa guda hudu, waje alaha amnan linnan, ya ce to waɗannan abubuwa guda hudu, abubuwa ne na amincewa ko na lokacin amincewa na mutane, wa ƙiyaman lahu kuma tsayuwan al'amarin su duk na tattare da waɗannan abubuwa guda hudu. Na farko alka'aba bi nafsiha ita ka'aba kanta ita ma ƙiyaman linnasi ce ga addinin su da kuma duniyarsu. su. wa shaharar harama shi ma wata mai alfarma shi ma yaman linnasi wajen tsayawan al'amuran mutane na duniyarsu da addininsu wal hadaya da kuma dabbobin hadaya su ma haka idza qallada al-insani hadayan kazalika haka yayin da dan adam ya rataya wa dabban hadaya kaga ba za a taba ta ba ita ma ta sami aminci to waɗannan sune abubuwa guda hudu والقلائد نعم da kuma sauran dabbobin da aka rataya musu hadaya kamar yadda nake zalika ja'al wannan sanya waɗannan abubuwa guda hudu da ainihin ita ka'aba kanta da watanni masu alfarma da kuma dabbobin hadaya da kuma wanda aka rataya musu qala'id alama ta yanka yanka cewa su ma hadayan za a yi da su to sanya waɗannan in ji Allah li ta'lamu dan ku ɗan adam ku san cewa annallaha ya lam ma fis samawati Allah ya san duk abin da ke cikin sammai wa ma fil ardi Allah ya san abin da ke cikin ƙasa gaba ɗaya wa annallaha bi kulli shay'in alim kuma ku sani Allah masani ne da komai da komai fa inna ja'alahu zalika domin abin da ya sanya ya sa ya sanya waɗannan abubuwa kamar haka lijaddil masalih saboda jawo amfani ne ga su ƴan adam musulmi lijaddil masalih lakum wa daf'il madarri ankum jawo amfani gare ku da tunkuɗe cuta ga barin ku qabla wuqu'iha kafin ya faru din sai Allah ya tunkuɗe ya kare to yin haka din dalilun ala ilmihi dalili ne bisa cewa ya san komai ya san abin da zai faru a gaba bima huwa fil wujudi wa ma huwa ka'in na'am ilamu
اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ilamu ku sani anna Allah shadidul iqab Allah mai tsananin ukuba ne wato azaba amma ba ga kowa da kowa ba li adaihi ga makiyansa ga makiyansa wa anna Allah ghafurun kuma ku sani Allah mai yawan gafara ne ga auliya'ihi ga masoyansa rahimun ko mai tsananin tausayi ne gare su Allah ya ce da farko ya ce shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim ya faɗi tsananin uquba kuma ya faɗi wato tsananin tausayi to sai shehu yake to dama haka Allah ya saba yi adatullahi tabaraka wa ta'ala fi kitabihi haka Allah al'adarsa take kenan a cikin littafinsa alqur'ani in ya kawo zafi sai ya kawo sanyi an gane kullama zakara wa'ida duk lokacin da ya ambaci wato kurari na azaba karana hobe wa'adi sai ya gwama ya hada tare da alkawari na jin daɗi waɗanda suka yi kaza na sabawa Allah to za su ɗanɗana to sai ya biyo da cewa kuma waɗanda suka yi kaza na jin Allah za su sha daɗi to haka yake kawo yawanci kama fa'ala fi hadhihi al-aya kamar yadda ya zo a cikin wannan aya wa'alamu anna Allah shadidul iqabi sai ce kuma wa anna Allah ghafurur rahim har yanzu yace ilamu anna Allah ilamu anna Allah shadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim kamar yadda yazo a wannan aya kenan wa fi ayatin to irin haka ya zo a wata aya ayatin ukra inda yake nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim ka gani sai yace wa anna azabi huwa al-azab huwa al-azab al-alim nan ya faɗi a baiwa bayan sa labari cewa shi fa mai tsananin gafara ne to kar ka sake kuma har yanzu dan ka ji mai tsananin gafara ne ka ce bari ka yi abin da ka ga dama yace a a wa anna azabi huwa al-azab al-alim ko ba shi bane kuma ka sani azaba ta kuma ita ce azaba mai radadi a can na farko ya faɗi wahala ne sai ya bayanin daɗi a nan kuma sai da ya bayanin daɗin kuma to saboda karka kace sai ya faɗi cewa fa shi azabarsa mai tsananin radadi ne wa kama qala fi ayatin ukhra ya faɗi irin wannan a wata aya daban inda yake cewa yuhadhdhirukumullahu nafsa ka gani ya bada tsoro sai zai ce wallahu ra'ufun bil ibad Allah fa yana jan kunnen ku yana bada tsoron shi kansa ku ji tsoron sa to ku sani kuma Allah ra'ufun bil ibad sai tausayin bayi ne ka gani wa qala a wata aya yake man khashiyar rahman thumma zakara kalimatal khashiya qaranaha bir rahman kaga mun khashiya al khushu abin wato tsoro ne amma kushu din sai yace kashiyar rahmana ya hada da sunansa ar-rahman ai rahman mai tausayi ne mai gamamiyar mai gamamiyar kyauta a duniya nan ma ya hada kenan lamma zakara kalimatan khashiyati qarana habir rahman da ya faɗi kalma ta ban tsoro amma sai jingina ta a sunansa ar-rahman mai tausayi mai rahama lau qaranaha da ya hada wannan kalma cewa man kashiya din nan man kashiya yace ya hada bi shadidil iqabi lakana al-khawf yaghlabu ar-raja da ya hada da Allah mai tsananin ukuba ne to fa to da ainihin tsoro a wajen dan adam musulmi zai rinjayi kwadayi to kuma ana so kullum fuka-fukan guda biyu su zama daidai wa daida bainal khawfi war raja tsakanin tsoron Allah da kwaɗayin rahama haka ake so ɗan adam ya zauna shi yasa yake haɗa waɗannan ayoyin a haka walakin kullama zakara khawfan amma duk lokacin da Allah ya ambaci wani abin tsoro karana hu bi raja'in yakan hada da kuma raja'i wato kaunar wato samun rahama li yakuna al-abdu rajiya dan bawansa kullun ya zamo mai kwaɗayin alheri a wajen ubangijinsa wa ka'ifan kuma tare da har yanzu kuma yana tsoro fukafukai guda biyu ne fuffuken tsoro da fuffuken kwaɗayi bainal khawfi war raja haka ake so kullum mutum musulmi na kwarai ya zamo yana cikin tsoron ubangiji amma yana tsananin kwaɗayin rahamarsa na'am ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون الله يتما على الرسول إلا البلاغ manzo babu wani abu a kansa sai iyaka ya isar da sako nauyinsa kenan nauyinsa isar da sako amma in ya isar a karba a yi aiki da shi wannan ba nasa bane shi dai ya faɗa mu dai haƙƙin mu gaya muku ko ku karɓa ko ku yi dariya ko dariyan ku ta zan kuka gaba da nadamar mai kin gaskiya saboda haka ma Allah rasuli illa al-balad babu wani abu akan manzo wanda ya wajaba a kansa ya yi illal bala sai isar da sako kadai wallahu ya'lamu ma tubdu domin Allah ya san abinda kuke bayyanawa tuzhiruna min al'amal duk abinda kuke bayyanawa na aiki Allah ya sani wa ma taktumuna kuma yana sane da duk abinda kuke koyewa tukfuna minhu wa yujazikum kuma zai muku sakayya akan irin ayyuka da kuka yi in mummuna in kyakkyawa na'am
قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون قل كذا يا موسى لا يستوي الخبيث والطيب ممونا أبو da kyakkyawa ba za su yi daidai ba haram da halal ba za su yi daidai ba ko za su yi yawa khabisu duk wanda ya shiga khabis ya aikata khabis to zai gamu da khabis wuta khabis ce zai gamu da ita amma duk wanda ya aikata tayyib to aljanna tayyib ce to zai gamu da tayyib duk wanda ya aikata mummuna zai ga mummuna duk wanda ya aikata kyakkyawa zai ga kyakkyawa la yastawil khabisu abin da yake mummuna kayan haramun ba zai yi daidai wa tsayibu da kayan da yake halal ba walau a'jabaka kasratul khabis ko da yawan mummunan ya baka sha'awa ka ganshi a tare to kar ka damu da shi ko da dukiya ce ka gani ta haramun a hannun wani kar ya dame ka kai dan kokari ka sami naka halal ɗinka. ya fi maka daɗi ko kuwa saboda haka kullum ka haƙura da abu mai kyau halal akan mai yawa wanda yake na haramu ko mai yawan haramun ɗin ai gwargwadon yawansa gwargwadon wato bala'i da ke kan wanda ya tara gwargwadon hisabi halaluha hisabu to haramu hakan ya tsabu in aka ce abu halal in ka ji ana hisabi to fa na halal ɗin ne shine fa ake hisabi eh an yarda eh halal ne ka samu amma bare a duba a gani ta wata hanya ka bi ka samu halal din fa kenan amma haram kam haba mana wa zai ma saurara tun kuɗa kai kawai za a yi maganar bayani ma ka tsaya ba bayani kawai shi kenan sai azaba Allah ya sauke in ba an gamu da wata rahama ko aka samu wani ceto ba Allah ka cece mu saboda haka haramu da halal ba za su yi daidai ba komai yawan kayan haramu wallahi kare ya dame ka kare sha maka kai kar ya faranta maka rai don ka tara abu na haram yana da yawa wallahi azaba ce halal kuma komai kankantansa naka ne kuma ba wahala a ciki amma ba akwai hisabi hisabin lissafi za a yi kawai a kuma baka dama ka wuce fattakullaha don haka ya ku bayan Allah ku ji tsoron Allah ya ulil albab ya ku ma'abota ƙwayar hankali la'allakum tuflihuna ko wata kila za ku sami babban rabo na'am يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسعكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم wannan wata aya ce take jan kunne waɗansu mutane suna da al'adar tambayoyi marasa ma'ana sun zamanin annabi an sami irin tambaya tambaya to kaza kuma ma halal ne to kaza ma halal ne shin ya rasulullahi kaza shin kaza kan ko haram ne to abinda ma halal din ne watakila in tambaya ta yi yawa sai a haramta ko kuma kuda ana jin daɗin abin wani ya jawo an toshe to wannan mutumin fitinanne ne muka yi karatu za ku ji sakamakon irin wannan mutumin a can gaba ya ayyuha allazina amanu la tasalu an ashiya ya ku waɗanda kuka yi imani ku barin ku daina yawan tambaya tambaye tambaye akan al'amura abinda aka yi shiru ba a ce komai ba to ku yi shiru in kuna so ku yi in ba ku so ku bari in tubda lakum in aka muku bayanin hukunci din cewa bai halatta a yi ba kuma da an bari ana yi to hanawa din ta su uku sai ta cutar da ku shehu ya ce sababu nuzuli hadhihi al-aya dalilin saukan wannan aya annahu cewa sahabbai aksaru min su'alir rasul sun yawaita tambaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam kai tambaya ma da ta yawa wata ma tambayar kamar ta ta'annuci ta kure hakan nan hatta gadiba sallallahu alaihi wasallam har annabi ya fushi yauman a wannan rana wa qala da ya fusata ko suna ganin ko ma akwai tambayar halala ba zai iya amsawa ba sai ya ce saluni wallahi la yas'aluni ahadun an shay'in ma dumtu fi mawqifi hadha illa ajabtuhu ku tambaya dai ku tambaye ni wannan matsayi na wa duk abinda kowa duk abinda kowa ya tambaya a wannan matsayi muddin ina wannan matsayin to duk abinda babu wani abinda za a tambaya wanda ba zan bada amsa ba to ana cikin haka kaga akwai fusata a ciki faqama rajul duk da haka ba wani mutum sai ya tashi yuqalu lahu abdullah ibn huzafa wani matsayaci abdullah ibn huzafa sai ya tashi kamar tsokana kana yuttaham ana tuhumar sa watakila ba dan halal bane to dama ka san ba su da kunya wallahi ko malami ne ya tsiro a cikin ku in dai bai da uba to zai wuyan lamari ba za ku iya to zai ji kunyarwa wallahi kowa ba zai ji kunyarsa ba wallahi matsala ce kwarai kwarai da gaske idan aka duba karkashin usullin ba'da zalika zani in aka duba karkashin tafsirin wannan a cikin tafsirin qurtubi zai zai dogon bayani za a zai ga dogon bayani cewa in aka sami mutumin da aka same shi bai da uba to duk jama'ar da ya fito cikin su to suna cikin matsala idan cikin sarauta ne ko a gida sai ɗaya daga cikin ku sai ya zamo gaskiya ba mai sahihin dangantaka ba ne wallahi in kuka yi wasa kuwa to zai wahalar da ku wajen neman gidan in wani matsayi ne ba a tsayawa da su tunda duniyar da yake so abin nan to akan sami jaraba mai wannan littafin yace za a sami jaraba wani sai irin wannan sai ya zama malami to ai kuwa kun san shi ma za ku dan dana ku ko baya faruwa to saboda haka ana kiransa Abdullahi ibn Huzafa Abdullahi ibn Huzafa kana yuttaham annahu yunsabu ila ghairi abihi ana zargin cewa ana danganta shi zuwa ga wanda bai da uba fa qala lahu ya rasulullah wannan mutumin fitinin nan sai ya ma'aikin Allah man abi ni kuma waye babana qala abuka Huzafa yace babanka Huzafa ne wa kana rajulun ai wa qama rajulun sai ya danganta shi huzafan ba shi bane ainihin ubansa amma dai yace ubanka huzafa ne an gane ko wa qama rajulun wani mutum ya sake tashi wa qala ya rasulullahi aina abi to ni babana kuma yanzu ya mutu ina yake ne qala lahu abuka fin nar yace ubanka yanzu haka yana wuta to da abin ya fara yawa sayyidina umar ka san dattawa in suna nan yawa sai su ɗauki matakin daidaita al'amura fa baraka umar sai na umar sai ya durkusa baraka to amma annabi bai ce a tashi tashi karka mun sujada ko ya ko ya faɗa durkusawa yayi a gaban annabi ai da sai ya zo ya tsaya so ya ce ya rasulullahi ina da magana a a sai ya durkusa jama'a durkusawa ba baraka ya durkusa a gaban annabi to kaga masu hana mutane durkusa wannan suna so su koya mutane ƴaƴa su rasa albarka ne na iyaye sai na Umar dai wanda ake ce shadidun man idza ra'ahu shaytana a shaytanu salikan fajjan salaka fajjan ghayra fajji shaytan ma an ya gaba da sayyidina Umar zai canza hanya ne yana tsoron sa amma sai durkusa a gaban annabi بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما لما أكثر من قوله da ya ji annabi yana ta maimaita faɗin saluni ku dai tambaye ni a tambaye ni da mai tambaya ya tambaya sai na umar ya fahimci akwai kamar annabi wato akwai dan ɓaci rai baraka umaru umar ya durƙusa faƙa da yake radina billahi rabban mu ba mun riga mun yadda Allah shine Allah mun yadda da Allah shine ubangijin mu wadal islam dinan mun yadda musulunci fa shine addinin mu ba mu da wani addini sai musulunci wa bi muhammadin nabiyya mun yadda annabi muhammadu mun yadda kai muhammadu annabin mu ne la nas'alu an shay'in ya rasulullahi ba ma tambaya ba mu da wata tambaya ba ma tambayar komai ka faɗi duk abin da zai amfane mu fa nazala hadhihi al-aya wannan aya sai ta sauka ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashiya ku daina yawan tambaye tambayan abubuwa in tubda lakum da su uku abinda an aka bayyana yanzu wanda aka ce uban sa yanzu haka yana wutar nan yaya ai gwada dama yana shiru da ya kuma ka in tubda lakum da su uku na'am sai to dalilin saukan wannan aya kenan a irin wannan ma akwai wata tambayar wata alahu rajul wani mutum ya tambaye shi a daidai kuma wannan lokacin a yajibu alaina alhajj kullu amin tunda ya rasulullah gashi ayoyin magana aikin haji ya sauka sun sauka kuma gashi kayi bayani game da rukunai na musulunci har da haji a ciki to hajjin ne ya rasulullah a fi kulli amin shin kan wajibin nan a duk shekara ne yake wajibi akan kowa faka kata annabi sai ya shiru me ne tambayar wannan kai dai ka je mana kai ka gani wa qala har rajulu salatan mutumin duk da annabi ya shiru ba sai da man sai mai ne ta hasa uku wai shirun nan dama shiru ko ishara ya ishe mai hankali amma shi ya nuna to wallahu alam kada yace sai annabi yace kai zaruni ma taraktuku in kuka ji na kale ku ban ce komai ba to ni ma ku kale ni falau qultu na'am la wajabat da na ce eh duk shekara ne to da ta wajaba a duk shekara wala mastata'tu kuma da ba za ku iya ba yanzu da yawa wani sau ɗayan ma bai samu ba da kuma a ce duk shekara kamar sallah azhar a koyaushe za a iya ko kuma kaman wata ramadana akwai wanda ya sai ce ba zai ba to da aikin hajjin ma fa in ya zo yadda wata ramadana ya zo din dole a yi to duk shekara to annabi ya ce da na amsa tambayar sa na ce eh to wallahi da ta wajaba farillan aikin hajji da ta wajaba a duk shekara kuma ya ce da ba za ku iya ba ka gani daga nan sai annabi ya ja kunne ya ce to ku saurara daga yau idza amartukum bi shay'in in na umarce ku da wani abu fatu minhu mastafatu ku aikata abin da nake ku yi nan ma gwargwadon yadda za ku iya wa idza nahaytukum an shay'in in na hane ku abu cewa ku daina kaza fattalibuhu to ku ne santa ba a ce masa fatun ba ko dan da an ce masa fatun an ce kar mu sha giya to in muka ce masa fatun to sai wani ya dan taba ka dan gurgurdan yadda zai iya ce shi yasa annabi ne hikima ne wancan na aikatawa yace yadda za ku iya amma na hani yace ku ne santa ku bari bai bar wata yar kofa ba da ya ce masa fatun akwai kar ku yi sata mastata'atu to wani ya ce ai to ai ba zai dan kadan dai zai yi ka gani to saboda haka manzo Allah mai hikima wancan na hani ai nayi yace mastata'atu amma na hani yace fajitani buhu ko ne santa kawai ba wani sharadi inna Allah tabaraka wa ta'ala ahalla ashiya domin Allah tabaraka wa ta'ala ya halatta wasu abubuwa wa harrama ashiya'a ya haramta kuma wasu abubuwa abubuwa kaza kaza kaza halal ne amma kaza kaza kaza haram ne wata kata an ashiya yayi shiru kuma ya bar wasu abubuwa bai magana akai ba gairu gafilin ba wai ya manta da su bane a'a ya bari ne ya bar yadda kuke so ko ku ko ku bari fala tafhasu an haku ne yawan bincike akai wanda yake so kawai tunda ba ana ba sai yayi ko ko ba a ce ai dole ba kullu ma lam yuzkar fihi tahrimun to don haka a duniya duk abin da ka gani a gabanka ba a riga an ambaci haramci a kansa ba wala tahlilun ko ba a faɗi halalci a kansa ba duk abin da ya zo sai ka duba ka gani in akwai haramci a kansa shikenan sai ka bari in akwai halalci to shikenan sai ka yi in aka yi shiru to ya rage gare ka to amma wasu abubuwa sababbi da suke zuwa ana haramta su ne bisa kiyasi don kiyasi wani rukuni ne daga cikin rukunin da ake gina shari'a a musulunci da da aka sani burkutu ce burkutu wanda ake da su alkama su shinkafa irin ta nan kuma da ake da tsabar da ake da su a nan su gero su dawa da sauransu da su ake wannan giya kuma su ne suke jirkita hankali to ai daga baya wasu abubuwa sun faru wanda waɗansu ma a kwalabe suke zuwa ka gansu garam to amma ba irin wancan bane in ba da kiyasi ba ya za ka yi ka haramta waɗannan duk to kullu ma kamaran aqala fa huwa khamrun duk abin da ya jirkita hankali to giya ne to wannan sai a duba a gani yaya yana barin hankali daidai a'a watakila ba ya fi wancan bugarwa kullu ma askara kasiruhu fa qaliluhu haram duk abinda mai yawan sa ne tukun ya sa maye to dan kankanin sa ma haramun ne ko da ba zai bugar ba an gane na'am to saboda haka kullu ma lam yuzkar fihi tahrimun wala ta'lilun fa huwa mimma sakata Allahu anhu zo abinda ba a ambaci kalmar haramci ko halarci a kansa ba to na daga cikin abinda Allah ya yi shiru wa huwa ma'fuwun anhu kuma an yi rangwame duk wanda yayi amfani da shi ba wani abu to wannan shi yasa ayar ya ayyuhal ladina amanu la tasalu an ashya'a in tubda lakum tasu'ukum wa in tasalu anha in kuka ci gaba da irin wannan tambaye tambayan game da waɗansu abubuwa ai idza sa'altum an al-ashya hina yunazzalu al-qur'an in ya dace da lokacin da annabi yana nan ana saukar da alqur'ani ne daidai wannan lokacin a zamanin manzon Allah duk da lakum za a iya bayyana muku hukuncin na haramci a ce to kada ku yi amfani da shi shine tub da lakum ai idza ta'altum an ashiya fi zamani la budda an yanzila alquran tunda Allah ya kan hudar da annabi ne daga kun tambaya alqur'ani ne zai sauko bi idda'iha ya bayyana hukuncin abin watakila da kuna amfani da shi yanzu sai a hana ko kuma an bari ga mai zaɓi to gaba ɗayan hana wa mata abdaha duk lokacin da aka bayyana hukuncin saɓani yadda ranku ke so sa'atku yana iya ɓata muku rai don abu ne wanda kuke yana muku amfani amma tambaye tambaye ya zawo an toshe fala tas'alu anha don haka ku daina da yawan tambayan irin waɗannan al'amura amma dai yanzu abinda kuka riga kuka yi afallahu anha kun gani afallahu anha wa abinda kuka yi wannan wanda ya wuce Allah ya yaji amma su alitukum fala ta udo don haka kada ku sake maimaita irin wannan halin wallahu ghafurun halim Allah mai tausayi ne kuma mai tsananin hakuri na'am qad sa'alaha qaum قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين irin wannan tambaye-tambaye da kuke yi yanzu ba ku kuka fara ba kasa alaha qaumin min qablikum akwai wasu mutane mutanen annabawa da suka riga ku zuwa su ma sun tambayi irin waɗannan tambayoyi to ma maimakon da aka faɗi hukuncin ga yadda za su yi kuma sai suka ki aiki a kai to in kuwa Allah ya ce ga hukuncin kaza dole a yi kace ba za ka yi ba to ai halaka ta zo to da aka ba da amsa aka ce eh ga hukuncin kaza kaza ne kaza za a yi to da su suka tambaya kuma aka faɗi hukuncin ya saba da yadda ransu ke so to sun ma'azbahu biha kafiri sai suka waye gari sun zama kafirai tunda Allah ya faɗi abu kuma an ki aikatawa zajarar musulmina Allah ya ba da ya tsawatar da musulmi an taharimin halal cewa musulmi kada abin da yake halal kana musulmi kai ka ce haram ne akwai jahilai da yawa a ƙauyuka da sunan malanta waɗansu sun haramta cin magi ko babu wani ba ya cin magi yawa wani duk abin da aka sa a kwalba shi kenan kawai haramun ne ko kuma duk abin da bature ne ya kawo to shi kenan haramun ne ina ka samu to saboda haka wannan mummunan abu ne in baka san abu ba in ba ka so kai dai ba ka so amma kar ka bada hukunci yawa wani ma a cikin nama wani nama ya fi daɗi ne wani nama ya fi maka daɗi naman tsuntsu wani irin tsuntsu to to wani duk wanda kake so din baya so kuma ba a ce yake dole ba amma dan baya so ya ce haramun ne to wannan kuma ya shiga gonar Allah dan Allah ne mai halartawa ko mai haramtawa don haka sai shehu yace anan wa muharrimul halali ka muhallilil haram duk wanda yake haramta wa mutane abin da yake halal to zunubinsa daidai da yake da wanda yake halalta haram an gani na'am
ma ta'ala Allah min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala ham ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يأكلون to tunda ana bayanin haramta abubuwa ne to a su ƙurayshawa kafiran makka waɗanda suka yi imani da manzon Allah kawai haka sai suka rika haramtawa kansu waɗansu dabbobi Allah bai haramta ba kuma a cikin jinsin shanu kowanne sai a raɗa musu suna a ce wannan saboda kaza wannan dabba ta haramta wannan saboda kaza ta haramta wannan saboda ya daɗe yana barbara ana haihuwa don haka yanzu ya haramta kansa kenan ba za a yanka shi ba an bar shi wadodanni da irin waɗannan to akwai irin waɗannan ko a yanzu a masu canfi a shanu waɗansu fulanin ba sa yanka wata saniya saboda ta zama wata iri ba za a sayar ba ai ba za a yanka ba in dai za a yanka ma sai in an tafi da shi wani guri amma dai a nan ko zai mutu ciwo ya kama shi ana kallo saboda wani canfi da aka yi a kansa wannan yana kama da da wancan to saboda haka Allah yake cewa ma ja'ala Allah min bahirati akwai wata dabba da ake kiranta bahira wanda suka rada mata suna to shi Allah bai halamta wata dabba da ake kiranta bahira ba ko sa'iba ko wasila ko ham zan fassara zan bari shi zai bayani da kansa sunan waɗannan dabbobi wai suka ce akwai waɗansu dabbobi waɗanda haramun ne akwai bahira baha'ir jam'in su kenan wasila akwai wasila sa'iba kai akwai sa'iba akwai wasila akwai kuma ham shehu ya ce kana kuffaru quraishi kafirin quraishawa sun kasance ja'alu ashiya'a min iblihim sun sanya waɗansu daga cikin raƙumansu suka ware su musamman suka ce waɗannan na gumaka ne kaɗai gumaka ne za su yi amfani da su daga ciki akwai bahira shehu ya ce abinda ake suke kira bahira hiyar lati yumna'u darruha litawagi wanda ake hana tatsan nononta nonon na gumaka ne in aka tatsa sai dai akai wa gumaka fala ya halibuha ahadun minan nas ba wani daga cikin mutane wanda zai tatsa sai dai ko a tatsa ko ita ta je wajen in ma gunkin suka tatsa ma uku in masu lura da gunkin ne suke tatsa ma dai wallahi amma sauran jama'a dai wane mutum wannan na gunki ne awwala man bahara baha'ir farkon wanda ya fara raka waɗannan dabbobin suna baha'ir wasayyaba sawa'id ya mai da sa'iba ta zamo sa'iba shi ne abinu luhayyin wani babban daga cikin larabawa gwanin bautan dodanni ba wanda ya kware a bautan dodanni kamar sa ana kiransa amrubnu luhayyi yace kana quraishun ala dini ibrahim da da farko quraishawa kafin zuwa annabi muhammadu suna kan addinin annabi ibrahim ne addinin annabi ibrahim kuma addinin allah ne amma ana cikin haka ila zamanin amri har ya zuwa zamanin amru shine ya fara canza musu addini fa huwa awwalu man khassasa hadhihi al hayawanat shine wanda ya fara ware waɗannan dabbobin litsawagitin yace na gumaka ne su ne kaɗai za su yi amfani da waɗannan fatataba alaihi quraish quraishawa suka ci gaba da bin goyon bayan wannan tsari wanda Amr ibn Luhayy yayi qala rasulu manzo Allah yake ra'aytu Amr ibn Amir ibn Luhayy al-Qudai yajurru usbahu fi nar kuna ji annabi ya bada shaida mai muni a kansa yace na ga Amr ibn Amir ibn Luhayy al-Qudai na ganshi wataran yajurru usbahu yana jan hanjin cikinsa fi nari a cikin wuta wasu kayan ciki to bayanin sa'iba as-sa'iba kanu yusayyibunaha li alihatihim fala yamilu fala yumalu alaiha sa'iba wato sukan sake ta su barta dore ba ta wahalar komai ba ta ɗaukan kaya ba ta noma ba ta komai amma ta gumaka ce kun gane fala ta tumalu alaiha ba a tsora komai wai wannan ta gunji ce me wasila kuma yace alwasilatu albaku adzikiru budurwar taguwa shi ce dikiru tufakkiru fi awwalin nitajil ibn takan fara haihuwa farkon abin da za ta haifa sai ta haifi namiji ah bi awwalin litajin ibn farkon abin da zaka haifa a raƙuma sai ta fara bi unsa ta bata za ta haifa kuna lura sun matusanni bi unsa ta sake biyuntawa da ta mata kanu yusayyibuna ha li tawagidihim aidan ita ma sukan sake ta ga goma kansu alwasila wacce ce wasila kuma wasalat ihdahuma bil ukhra laysa bainahuma zakaru shine ta sadar da ir uwarta da wata ba namiji a tsakani to ake kiranta wasila wal ham namiji ne shi fahadul ibili karo ne na raƙumi na ko na raƙuma ya dribu ziraban yakan yi barbara da yawa ma'adudan adadi mai yawa fa idza qada zirabahu in tsufa ya kama shi ya zama barbara wada uhu lit tawagil sai su bashi su ce a wannan ya gama aikin sa sai a bar wa gumanka ba wanda ma sai ya taba shi yawa ko mutuwa ta zo sai a bashi kawai ya mutu ana kallo sai shi ya ce kai ba a shadda hamata kan mamakin abin da ya tsananta haukansu wannan ai hauka ne ma shara'a Allah lahum hadhihi al-baha'ir Allah bai shar'anta musu waɗannan baha'ir ba wala sawa'ir walakin alladhina kafaru sai dai kafirai yaftaruna ala Allah al-kadhib su suke kirkirawa Allah ƙarya fi zalika wa nisbatuhu ilayhi sannan ko wani sabathu ilayhi wa aktsaruhu la yaqilun amma mafi yawan su ba su da hankali anna zalika iftira'u ba sa gano cewa wannan kirkira ne li'annahum qalladu fihi aba'ahu sun kwaikwayi iyayensu ne iyayensu ne kan baya suka fara su da suka zo daga ba suka kwaikwaye su na'am وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, Wa iza ƙila lahum ta'alau ila ma anzalallah su kafirai kullum in aka kira su cewa ku zo ku yi aiki da abin da Allah ya saukar, wa ila rasulu ku zo mu je mu amsa kiran Allah da kiran manzan Allah, mu yadda da hukuncinsu min tahalili ma haramtum na game da haramta abin da a halatta abin da kuka haramta dinnan. mu je mu duba mu ga me Allah ya faɗa me annabi ya faɗa kalu sai su ce a'a ba ruwan mu hasbuna ma wajanna alaihi aba'ana ai iyayen mu sun dade akan haka abinda muka sa iyayen mu akai ya ishe mu za mu tsaya akai min addini wa shari'a tilka adatuhum wannan al'ada su kenan kullama ja'a murshidun duk lokacin da wani mai shiryarwa ya zo قالوا حقنا ما وجدنا عليه آباءنا abinda muka sami iyayenmu a kai ya ishe mu Allah ta'ala ya ce ah a hasibahum zalik yanzu wannan ya ishe su a haka walau kana aba'uhum la ya'lamuna shay'an ko da iyayen nasu jahilai ne kuma wala ya taduna ko da iyayen nasu ba su kan shirya hakan za su ci gaba da zuzu akan haka ila al-haq wal istibhamu lil inkar wannan shin za su yi kaza ka wato ana inkari ne ma'anansa bai kamata su yi haka ba to sai shehu yace dan dole a wayar da kai ko yanzu wani ya zo in ya kira ka zuwa ga shi abin da yake ganin shi ne in ka ki ce a ni ina tare da malamai na ce ma wajen nan alaihi a ba ko babu suna faɗi to dama kowane uba ne ba za a bi shi ba innal ladzina amanu ko ladzina amanu wa tabadahu ya aya take na'am farkon aya nake so na'am na'am alladzina amanu ko walladzina amanu wa tabadahu zurriyatuhum bi imani alhaqna bihim zurriyatihim wa ma amal alaqnahu to ashe ana bin iyaye in dai suna kan tafiya daidai ai su ne ma abin bi ko kawai in uba ya zama uba komai shiryarsa saboda ma a wajen na alaihi aba ana sai ka bashi a ai dama uban uban kirki ba a barinsa sai dai na banza ko na'am saboda haka shehu yake cewa taklidul aba rataya ko dogaro da iyaye idza kana al-aba muhtadina alhamdulillah bin iyaye dogaro da su akan harka da addini muddin iyaye suna kan shirya to alhamdulillah to kai kan sai ka gode wa Allah shikenan an kare ma hanya sai bi wa idza ballu la budda min dalal in suka bata ka su to ka bata wa dinul aba addinin da iyaye suke kai la yatrukuhul abna ya'ya ba za su bari ba saboda haka ‘ya'ya na gari kullum suna cikin sai su gode wa Allah wato shi yana ba da misali ba a cika kaucewa ba to kai da ka zo kai sa'a nasa suna daidai to ai shi kenan dama ba ka da matsala sai a ci gaba da tafiya na'am bismillah to sadaka Allah wala ne Allah ya samu dace akwai tambaya ne mai na'am na'am
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
A mai tambaya da yana cewa mutum ne ya mutu ya bar mata biyu a sannan kuma da 'ya'ya. To mata biyun da ya ya bari uwar gida ne da amarya.
Na'am.
To ita uwar gidan ita ce ce da manyan 'ya'ya.
Na'am.
Amaryan kuma tana da tsananin 'ya'ya.
Na'am.
To ya bar musu gadon gona Na'am.
sai kasance ba a raba gado ba.
Na'am.
sai ɗaya daga cikin manyan 'ya'yan ya je roƙi amaryan cewa suna son su yi noma Haka.
a ɗan jinkirta raba gado Haka.
har sai sun yi noman bana da mai nan bana Haka.
shi ne wadda amaryan ta ta yarda cewa a- a yi hakan Haka.
to shi ne suke tambaya ya matsayin ya hukuncin wannan noman da aka yi ɗin
To shi yasa tun asali gado na daga cikin abubuwan da ake so a gaggauta saboda gaba abubuwa da yawa sukan iya shigowa ciki. Su kuma ‘ya'ya in akwai mai shekara ɗari a cikinsu, in akwai kuma wanda aka haifa yau kafin uban ya mutu. to ai ƙarfinsu a gado duk ɗaya ne kowa yana da ƙarfi saboda haka tun wuri kowanne sai ya nemi mutanensa su shigo don wato akwai dan adam yana da son zalunci sai a kowanne ya shigo da ɓangarensa su shigo ciki don a zauna a tattauna a a san matsayin gado menene aka bari dame dame dame dame sannan kuma nawa ne magadan su wane ne da su wane ne me ya kamata wane ya samu me ya kamata wane ya samu tun da wuri to in aka samu aka yi wannan sai a raba a baiwa kowa haƙƙinsa kaga inda an yi da waɗannan cewa a yi kaza a yi kaza duk da bai taso ba ko ba haka ba sai in an riga an raba an yi tamlika an mallaka wa kowa to ya rage kuma wani ne ko a cikin wancan ne wanda yana son aro wannan sunansa aro to sai ya zo ya sami uwar yaron ko kuma ƴan uwan yaron wanda suke da karfi a kansa sai ya nema a bashi aro misali in shi a nasa bangare ba gona ko ko ba irin gonar da yake so ya noma da sauransu amma in ba a riga an raba ba to duk abin da aka yi shi da yarjejeniya da ittifaki inda yarjejeniya ba wani abu ai shikenan ba wani abu shikenan sai a bashi yi amma kar a yi shi ta fuskar bin karfi da zalunci da abubuwa da sauransu wannan dai shine a takaice والله تعالى اعلم نعم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اللهم اغفر لحينا وميتنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وانسانا نورنا وعبدنا وحاضرنا وغائبنا وطائنا وآتنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما امرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين